إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaidar da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallacin mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na sunan abi dawud a wannan inin na 21 na watan zulqa'da hijira daga makka zuwa madina 1447 idan ba a manta ba wannan shi ne darasinmu na 89 a cikin karatun wannan littafi mai albarka a wannan majalisin namu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi har yanzu muna a cikin kitabul hajji kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ne أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حلال أو حرم هب الدنيا تقعد إليك عفوا أليس مصير ذلك للزوال مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول dalilin da ya sa na buɗe karatu da wannan baitin wanda yake bayani da shan hankali akan neman kuɗi da neman duniya ido ruhe shine akwai wata application kahe in fassara wannan baitin zan gaya muku dalilin kawo shi akwai wata application da ta hutu wadda ake ce ma hebewa ko wadda da jimawa kusan wata guda allah ɗaya san adadin 'yan uwa da suka yi ta tambaya ta a kanta to duk wanda ya kira ni ina ba shi ra'ayi a kai amma ban so in hito ba ta kafafen sadarwa in yi bayani a kanta don ina da tabbacin manyan malumanmu za su hito su yi bayani to alhamdulillah manyan malumanmu sun hito sun yi bayani a kai shi yasa yanzu na hoto don goyon baya akan abin da malumanmu suka ba da fatawa akan wannan application kin na ji karatu malumanmu guda uku wanda suke manya-manya wanda dukkaninsu sun nuna rishin halacci guda biyu sun nuna rishin halacci karara gudan prof sabiu musa hafizahullahu ta'ala shi ya nuna ana buƙatar a ƙara bincike akan application kin tun daga nan kasan shubuha ta shiga Allah manzo Allah kuma yace wa man ittaqa shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi duk wanda ya nisanci shubuha me ake ce ma shubuha shine abinda ba a da tabbacin halaccin sa ko haramcin sa to ya kubutar da addinin sa amma malumanmu guda biyu misalin sheikh riyadun maradi hafizahullahu ta'ala da kuma a sheikh a sheikh ilyas hafizahullahu ta'ala da magaran su guda biyun nan gabaɗayan su naji bi saraha sun nuna isharar wannan application kin amfani da ita bai halatta ba kuma wannan shine fatawar da nake akai tun a farko wanda ya tambaye ni haka nake cewa a iya dan karamin sani sani na kuma dalilan da suka kawo sunan rashin halaccin ta ma ni asali ba ma shine na diba ba kuma da a ce zan gayin wannan dalilin su ma da za su bani ƙwarin gwiwa akan wannan shine a musulunci ita mu'amala ta kuɗi ana yin ta ne tsakanin wanda ka sani kuma ka yarda da shi domin ita dukiya da take a hannunka dukiya ta Allah ce Allah ya ce wa atuhum min malillahi alladhi atakum sai ya nuna dukiya ta Allah ce kuma Allah da kansa ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu ba ita ba wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwali an-nasi bil batil ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wannan ayar ishara ce akan cewa dole ne dukiyarka idan zaka sanya ta ka san ina zaka sata wuri ne na tabbaci ko wuri ne wanda tana iya salwanta idan wurin da za ta iya salwanta ce baya halatta ka sata domin dukiyar ta Allah ce ya umurce ka da ka kula da ita to wannan application kin idan ka sa wannan kudin ka san dawa kake wannan mu'amalar kana da tabbacin kudin da kasa za su hutu baka da tabbacin kudin da kasa za su hutu za a iya a yaudare ka shi kuma musulmi an umurce sa da ya kula da dukiyarsa bayan wannan kuma shi yarjejeniya ta kasuwanci kana da bukatar ka san in ka sa dukiyarka a matsayin hannun jari domin in ka zuba wannan kudin kamar hannun jari ne kasa kana da buƙatar ka san hannun jarin wace sana'a ce za a yi da kuɗin kuɗin da kasa wace sana'a za a yi da su mai yiwa da su ne ake taimaka ma 'yan ta'adda mai yiwa da su ne ake shigo da kayan shaye-shaye kayan mayi a ƙasarmu to kaga duk wannan abun tambaya ne wanda ba ka da tabbaci wanda kuma abun da ya bayyana shine sharrin wannan application kin domin daga turawa ta hito su kuma turawa mun san da لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا wannan shine kenan kenan nisantar wannan application kin shi yake alkhairi fassarar wannan baitin da muka karanta yake cewa ayaman aasha fi dunya tawilan wa afna al-umra fi qilin wa qalin wa at'aba nafsahu fi ma tayafna wa jam'in min halalin aw haramin yace ya kai wanda kai tsawon rai a duniya sannan kuma kana ba kanka wahala a cikin abin da zai karewa ta hanyar halal da ta haram kai dai ka tara ya ce habib duniya ta kadu ilaika afwan alaisa masiru zalika lizawali ya ce mu ɗuka a baka duniya banza kawai ka ta samun duniya a banza washin duniyan nan da aka baka ba za ta kare ba za ta kare me yake so ya nuna muna kada neman duniya ya samu neme ta ido ruhe yake halal yake haram idan muka yi haka za mu yi asarar duniyar kuma mu yi asarar lahira Allah ya tsare mu na imanin mu ya ba mu ikon neman dukiya a hanya ta halal a hudu ban ta yau tana da muhimmanci wanda bu saurara ba saurara musamman yan kasuwa don ta gabata ne akan aqta'un nasi fi tijara mun yi hudu bar a masallacin Prof Sabi Musa hafizahullahu ta'ala a yau kenan wanda bu saurara ba yana da muhimmanci za su samu karin bayani akan wannan kurakurai da ake a babi na kasuwanci wallahu ta'ala a'lam za mu tashi babun filhadi babin da yake bayani game da hadaya me ake ce ma hadaya hadaya daga hadiya ne kyauta ita hadaya dabba ce da mutum zai kai kyauta ga Allah maɗaukacin sarki ko ga ka'aba ko kuma ga talakawan me yake da suna makka domin asali su ne za su ci domin lanyana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kenan wata dabba ce da mutum zai kai kyauta ga talakawan da suke kewaye da Ka'aba idan ya je yake da suna haji ya biya da ita sai a yanke ta a lokacin layya wannan ita ake ce ma hadaya wallahu ta'ala a'lam malam yace haddathana an-nufayli haddathana muhammad ibn salama haddathana muhammad ibn ishaqa ha'ud وحدثنا محمد بن المنهالي حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كهم تجبا أكوي ولتن أوا ديا سيد littahi na sunan abi dawud ya ce a raba ma masu karatu ga sunan littafin asali ɗabiyar ne yanzu uku aka samu saura ɗabiyu ya ce yaunan littafin ya ce su ne don su kasance sadakatun jariya ga ma'aihiyarsa wani ɗaya daga cikin 'yan uwa ne da muka taso tun yarinta to shi ne sai wannan littafin ya ce a bada duk wanda za a ba kuma a ce da Allah ya sa ma'aihiyar shi a cikin addu'a da ta rasu kuma ya ce a tabbatar wanda za a ba masu karatu ne ba wanda za su je su yi ado da shi ba a cikin kwaba kenan sakamakon wannan wanda yake da tabbacin zai rika zuwa ya karatun shi kuma zai rika yi ma ma'aihiyar shi addu'a to za mu bashi wannan littafin za mu fara da waɗanda suka yi shinhida a yau wanda suka yi shinhida a yau su tashi tsaye na aha wanda suka yi shinhida yau na to duk kuna da littafai a a to abinda ya saku na ce ku tashi in kun cika sharuɗan ku ne aula in ba ku cika sharuɗan ba to ginin sai mu ɗauki wanda ba ku ba sharaɗi na farko ku tabbata da za ku rika karatun shi ba za a je a ajiye ba sharaɗi na biyu kuma a samu ayyar shi a cikin addu'a in ka samu ayyar shi addu'a to kai ma ayyar ka za ta za ta mi za ta shiga a ciki to za ku cika wannan sharuɗan a to kenan wanda suke so uku wuri guda za mu ba su kai kun malam sai kai haƙuri kenan ya an kawo ɗa biyun insha Allah sai ka abin ga ai ba ku da shi ko yawwa to bismillah a muka musu ta bismillah kenan kofa buɗe take wanda yake so yana iya irin wannan sadaqatul jariya ce aha to masha Allah iyyakum masha Allah bismillah Allah ya sa albarka ta amfani malam yace حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية bayan wannan kuma ya kai kudin aure kwanan nan ana gan da kyau ko shi ma a tashi addu'a Allah ya sa albarka a cikin a cikin auren nashi a ashe banda gobe ne za a kai kudin auren ran Lahadi na أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية مزا الله صلى الله عليه وسلم يا يهديا الشكر الحديبية معنى شكر دعاك سلو الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا أتكين هدايا ديجي دئتا أولا شكر بنيان أيكين هجي وانا بستامو دامري با يا جيد جملا راقمي kana li abi jahlin wanda shi wannan raƙumin a da a asalin shi na abu jahal ne fi ra'sihi buratu fidda wanda a cikin kan raƙumin yana da me yake da suna zobe kun san abinda akwai wani abu da suke shine ana huda hancin raƙumi sai a sanya masa wannan abin da ake sa an warwaro ko ko me suke ce mishi zoben hanci ko yawwa kenan yana da zoben hanci na azurfa ana gane da kyau ko qala ibn minhal ibn minhal yace buratun min zahabin shi a riwayar sai yace zobe ne na zinariya zadan nufaili yaghizu bidhalika almushrikina manzon Allah ya bada wannan raƙumin hadaya ne aka je da shi dan ya bakanta ma kahurairai an gane wannan hadisin manzon Allah zai je haji ne a shekarar hudaybiya to daga cikin raƙumin da ya jayo don yin hadaya akwai wani raƙumi wanda aka samu a ganima ta yakin badar da aka yi lokacin da aka kashe abu jahal raƙumin sai manzo Allah ya je da shi a makka don a yanke shi kahorai su gani mai raƙumin an gama da shi yanzu shi ma raƙumin za a mi za a gama da shi shine ma'anan ya rizu bizalikal mushrikina dan manzon Allah ya bakanta ma kafirai domin Abu Jahal babba ne daga cikin manyan su kenan idan sun ga wannan za su tuna da kashe shi da aka yi kuma ga dabbar shi ita ma ta shiga a cikin ganima har an yanka ta a takaice wannan hadisin yana nuna ana yin hadaya da raƙumi babun fi hadiyil baqari babi mai bayani akan hadaya da me da suna saniya mun ga hadaya da raƙumi to ga bayani akan hadaya da saniya حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع يا سوكي قيالنسا معنا يا هدايا يا إلي قيالنسا في حجة الوداع أحج بنكانا بقرة واحدة ينكي موسى ثانية قداء حدثنا أمر بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي an yahya an abi salama an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zabaha amman i'tamara min nisa'ihi baqaratan manzon Allah ya yanke ga waɗanda suka yi umara a cikin matansa bakaratan wata saniya bainahunna a tsakaninsu wannan hadisan guda biyu suna nuna ya halatta a yi hadaya da saniya kuma ana iya a yanka ma fiye da mutum guda ana gane da ku da raƙumi da saniya mutum fiye da guda suna iya yankawa matuƙar ba su wuce mutum bakwai ba suna iya su hada su yi layya ko su yi hadaya da raƙumi ko kuma saniya amma sauran tumkiya da rago da akuya da bunsuru mutum guda guda suke yi babun fil ish'ari babi dangane da al-ish'ar me ake jima al-ish'ar daga ash-shi'ar ne shine alama misali ana cewa shi'arul islam wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub kenan sha'air sune manya sune alamomi sha'airul islam su kuma sune manya manyan alamomi da suke nuna samuwar musulunci irin sallah irin azumi irin haji irin zakka alamomi ne na musulunci to al-ish'aru a babi na hadaya shine alama ce da ake yi ma dabbobin da aka tanada su don kai hadaya a makka don kai hadaya ga ka'aba za mu gani yadda ake yin alamar da kuma menene manuhar alamar da ake yi حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة من ظل الله يتلك الظهر ذو الحليفة إناني ذو الحليفة أدر اسم دي قباتا يومي كاتن متانا مدينة إن دا أكي دوك النير حجي دا أمرا نمتانا مدينة كنا يتلك الظهر ذي الحليفة ثم دعا ببدنة سيكرا دا أكاو متى وتا taguwa wata raƙuma da ya shirya don tahiya da ita a haji fa'asha'araha min safhati tanami al'aiman sai manzon Allah ya yi mata alama a kan safhati ainiha safhati tanami al'aiman ya yi mata alama a shahi na damar tuzonta an san tuzon raƙumi ko yana da ɓangare na dama da ɓangare na hagu kina a ɓangare na dama manzon Allah sai yi alama sun matsalata an haddama sai jini ya huto da aka yi wannan alamar wa kallada ha bina'alaini sai kuma ya dame ta da yake da suna takalmi guda biyu sun ma'utiya birahilatihi sannan sai aka zo masa da tagowarsa wadda yake hawa falamma ka'ada alaiha lokacin da ya zamna akan wannan taguwar tasa wasu tawat bihi alal baidai ta daidaitu da shi akan albaida albaida sunan wani wuri ne a halabil hajji a lokacin sai dauniya ta aikin hajji labbaik allahumma hajjan za mu ƙara bayanin hadisin a gaba حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم تلتي الدم بيده سنسي من الله goge wannan shinin da ya huto ma taguwar da aka mata alamar ya goge shinin da hannunsa qala abu dawud rawahu hammamun qala salati dama anha bi isba'ihi ya goge jini daga wannan taguwar taguwar da dan yatsansa qala abu dawud hada min sunani ahli al-basra wannan yana ɗaya daga cikin sunnoni ma'ana hadisai na mutanen basra alladi tafarradu bihi wanda suka a suka kebantu da shi a kun san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani tasnifi da ake musu akwai hadisai zaka ji an ce hada hada alhadith min ahadith ahli almadina ko kuma hada alhadith min ahadith ahli albasra wannan shi ake cewa at-tasniful jogarafi lil ahadithin nabawiyya shine rarraba hadisan manzon Allah zuwa ga kasashen da suka fito kun san bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun watsu a ina a duniya dan mi dan yada ilimin addini to sai a samu sahabi ya je kasa kasa kaza a can ya zamna yana ilmantar da mutane sai ya hodi wasu hadisai wanda bai taba wadin su a wata kasa ba in ba wannan kasar ba to to duk hadisan da aka samu a wannan kasar sai a ce sunanu ahli kaza misali akwai sunanu ahli kufa akwai sunanu ahli sham akwai sunanu ahli yaman akwai sunanu ahli madina da abin da ya kama da haka shine abin da yake nihi wannan hadisai na ɗaya daga cikin hadisai na mutanen basra wanda suka keɓanta da shi babu wanda suka suka rawaito wannan hadisin in ba su ba حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور ابن مخرمة ومروان أنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية من ظن الله ياهو تشيكرر ديجي حجي وأمرة حديبية فلما كان بذي الحليفة لوكتن ya kai a zulhulaifa kalladal hadiya ya meke da suna a dame hadayarsa shine kallada ya dame hadayarsa wa ash'arahu sai yayi mata alama wa ahrama kuma ya dau ihrami haddathana hannad haddathana waki'un an sufyana an mansur wal a'mash عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة من ذا الله ياي هدايا da kananan dabbobi su ne ganam da an ce ganam ana nufin kananan dabbobi irin su akuya da su bunsuru tumkiya rago su ne alganam kenan me yake da suna su ne alganam manzo Allah ya hadaya da su mukalladatan an je da su a dame wannan hadisin na ƙarshe na nuna ashe ana yin hadaya da ƙananan dabbobi kamar yadda ake yi da mi da manyan dabbobi to wannan hadisin da muka karanta suna bayanin ish'arul hadi alamar da ake ma hadaya yanda ake alamar shine raƙumi da da sa raƙumi da shanu su ne ake ma wannan alamar ya ake alamar shine za a sa yuka a cikin wuta da yi zahi ana gane da ku sai a ɗame su sai a zo a yi wani zane kowa yana da incin ya irin zanen da yake so imma ka yi kurwa ko ka ince kurwa ko tun da alama ce ta ko da yake kurwa kin kala biyu ce akwai ma alama kiristoci akwai da batar alama kiristoci to wannan shine kenan ba kurwa ta cross ba yawa kurwa ta fuwa to ko ka yi irinta ko kuma ka yi koshe ana gani da kyau ko yawwa ko kuma dai yadda dai kake so shine wannan ish'ar da ake jima ish'ar za a yi wannan alama idan aka yi wannan alamar jini yana hutowa to wannan jini sai a karce su a shahi musu shi bayan wannan kuma sai a dame ta a sa mata takalmi a cikin inda aka dame ta ga kai ana gani da kyau ko ai suna da linzami ko to a cikin linzamin nasu ana hadawa da takalmi guda biyu a bangaren dama da mi da bangaren hagu me hikimar yin wannan alamar don saboda duk wanda ya gansu akan hanya ya san da wannan dabbobin nawa ne ne na Allah ne za a je da su ne don hadaya kenan ba a mi ba a cutar da su ko da barawo ne an yi sa'a mai imani imani ne in ya zuru da ta hadaya ce ce a wannan ta Allah ce kai in kama in kama makaina bala'i to ko ta wanda ba ta Allah ba ka kama ka kama makanka bala'i domin almalu malu Allah ko wannan shine kenan kina wannan ita ce hadaya ana yin ta ne dan alama a bambanta ta da wanda ba mi ba ba ta hadaya ba domin an je a wajen aikin haji musamman a lokacin su bisa raƙon ma ake zuwa akwai na hadaya akwai wanda aka zo da su kenan in ba a musu alama ba za su yi shiga mi za su yi shiga cikin cikin shuna wannan shine kenan manufa ta bi da alama wannan yana nuna idan ta kama a yi ma dabba wata alama ba tare da ta'addanci ba don wata manufa mai kyau babu me babu mi babu dai amma shi mutum haramun ne a mishi irin wannan alama wannan shi ake cewa alwashmu la'ana Allah alwashimat wal mustawshimat ana gan da ke ko duk wanda Allah ya la'anci wanda yayi zane yake ma wani zane da wanda yake nema a yi mishi kinan gobira masu shidda bakwai suna ciki ana gan da ke ko arawa masu ɗabiyu gwarza gwarza suna ciki to zabar ma masu shatu ne su ma suna ciki to da suwa kuma barkan langoshi na da Allah ala ga da ke ku lago yana kallon goshi na ya gane da shi a ran wanda suka karatu suka mutu suka bata ina shi na umdatul ahkam na taba bada labarin wannan wannan zanen wannan zanen ni ma ban san lokacin da aka min shi ban san wace duniya nake ba kuma an mini shi ne aka ce lokacin da aka aihe mu rana tana bugun yara to duk yaron da aka aihuwa sai a mishi zane da rana ta gani wai in ji su in ji tatsuniyarsu da rana ta ga yaro da zane shi ce a wannan ashe ta ɗibi rabonta sai ta kyale shi to mu shi ne aka mana wannan zanen to ga shi nan dai har yanzu sai azabtar da mu take a ranar ko ba haka ba to Allah ta'ala alama a takaice dai wannan shine dalili ni ba ni da lahi tun da ba ni na makaina ba da ina raye za a mini ai sai dai duniya ta game ko sai dai ƙasa da sama ta game su ma mai ba su da lahi domin a lokacin tun da lokacin zuwan sunna ne aka san me aka san age haramun ne lokacin da sunna ta shigo ne dalilin da'awa da ake yi duk da mahaifinmu malami ne to amma da yake malamai na da ne irin wayannan abubuwan ba su cika ana ba su uzuri don mai ba su ga irin hadisan ba ne da abin da ya kamata haka wallahu ta'ala a'lam malam yace babu tablilil hadi babu mai bayani akan tabdilil hadi canza hadaya an hudda hadaya gata da ita za a je da ita za a je aikin haji ko ita ce aka yi niyya za a yanke ma Allah madaukakin sarki wannan ba ya shayi hadaya kawai ba hatta layya ma tana tana shiga a ciki ana gane da ke ku domin hukuncin hadaya hukuncin layya ana gane da ke ku za mu gani a gaba a ƙarshe malam yace haddathana mutum mutum ne ya hudda hadaya ga dabbar da zai hadaya da ita ko daga dabbar da zai layya da ita to yanzu ya halatta daga baya kuma yanzu ya sake wannan dabbar حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني ابن سلمة روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا عمر بن خطاب يا يهديا da wani raƙumi ko wata raƙuma da ake ce ma najib wasu raƙuma ne da suke masu tsada a zamaninsu da ake ce ma najib ana gan da kyau raƙuma ne masu manyan tozo na'am ya ce فأعطي بها ثلاثمائة دينار sai aka bashi akan wannan raƙumar da zai hadaya da ita aka bashi aka taya ta akan dinari 300 kudi ne masu yawa sosai fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai zo jama'a aikin Allah sai ce ya rasulullahi ma'aikin Allah inni ahdaitu najiban ni na zo da niyyar hadaya ta wani raƙumi ta raƙumin najib fa'otitu biha talatu mi'ati dinarin sai aka ce za a bani dinari ɗari uku a kanta afa abi'uha wa ashtari bi tamaniha budunan shin zan iya in sayar da ita in saye da maimakonta wata taguwa ana gane da kyau ko? ko kuma nan ne ya zo da jam'i ne budunan jam'i ne na budunatun kenan zan iya in sai da wannan raƙumar kuɗin da na samu in sai raƙumma da su domin raƙumi guda ne amma kuɗinsa yana iya sayar raƙumi uku hudu to tun da an taya shi zan iya sai da shi sai in sai raƙumma ƙwala sai ce la in harha iyaha a'a ka dai yanke ta ita wannan taguwar da kai niyya ta najib duk tsadarta قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها أبو داود يتي wannan abin da ya sa manzon Allah ya hana mata dan har ya riga ya mata alama da cewa ta mice ce ta yin hadaya ce hadisin bai inganta ba sai da irin wannan hadisi na daga cikin hadisan da malamai suke ce ma alhadithu da'ifun lakin al'amala alaihi hadisin bai inganta ba amma haka aiki yake idan ka hidda dabba kaza kace da ita zaka yi hadaya ko da ita zaka yi layya to daga wannan lokacin ta zama ta Allah baya halatta ka me ka canza ta ana gane da kyau ko baya halatta ka canza ta daga wannan domin innamal a'malu binniyati daga lokacin da kai niyyar layar da dabba kaza to shikenan ta zama ta Allah a kula da ita ba a saida ta ko riban miliyon nawa za a baka ana gane da ke ku to wannan shine kenan babu man ba'ata bi hadihi wa aqama babi mai bayani akan wanda ya tura hadayarsa sai ya ya zamna a garin su misali ana zuwa aikin haji sai ka ba da dabbobi ka ce wannan dabbobin hadaya ne a je da su ɗakin ka'aba ranar layya a yanke kai baka je ba to ya hukuncin ka yake haddasana domin ana iya haka baka je hajji ba amma ka tura da cewa in an je hajji ga dabba kaza ka yi ami a yanka kaga wannan sunnan ta yi me ta yi karanci a yanzu ai ba ta yi da dabbobi ko to amma ya ina ake sayan su a can ake sayan su kinan kana iya wani dan wanka zai je aikin haji sai ka bashi kudi jika 200 misali tun da can suna tsada sosai kace wannan jika 200 in an je da Allah a sai mini rago a yi mini hadaya da shi na Ka'aba sunna ce mai ƙarfi ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam babu ce hadisi ne zamu tashi ko حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت فتلت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي نا ساقا شيني فتلت نا ساقا قلائد سوني يجيوي نا ساقا يجيوي دزا أدامي بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم taguwun ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudda a matsayin hadaya na Ka'aba biyadayya na ta na saka su da hannayena thumma ash'araha sai manzon Allah ya mara kumman alama wa qalladaha sannan ya me yake da suna ya dame su thumma ba'atha biha ila albayti sannan sai ya tura su a wajen Ka'aba wa aqama bil madina sai manzon Allah ya zamna a Madina fama haruma alaihi shay'un kana lahu hillan sai kasance duk abin da ya haramta a gare shi sai kasance ma haruma alaihi shay'un bai haramta a gare sa ba komai kana lahu hillan da ya kasance halal a gare sa kun san wanda ya dau ihrami na niyyar aikin haji ai akwai abubuwan da suke haram a gare sa ko shine ma'ana duk abin da yake halal a gare sa bai haramta a gare shi ba wai dan saboda yami ya tura wannan hadaya حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن أروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة من ظل الله يا كسنجي ينا هدايا دق مدينة فأفتل قلائد هديه سيء ساكا ya giyoyi na hadayarsa sun mala ya shtani bu shay'an mimma ya shtani muhrimu sannan baya nesantar abunda mai ihrami yake nesanta ana gani da kyau dumanan su guda da wancan haddasana musaddadun haddasana bishrun ibn al-mufaddal haddasana ibn aunin عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منها جميعا ya yi ikirarin cewa ya ji wannan hadisan gaba ɗayansu ya ji wannan hadishin gaba ɗayansa daga wa'annan mutanen da ya zano a baya walam ya hafaz haditha haza min hadithi haza ana gan da ko sai dai bai iya bambance ba ai walam yumayyiz haditha haza min hadithi haza bai iya bambance wanne lafazi ne ya rawaito daga wannan ba wanne lafazi ne kawai magana ce hadisi ne rawin ya rawaito daga mutane daban-daban to kun san duk wanda zai faɗi hadisi sai ya kasance akwai wata lafazi wanda ya bambanta da nami da na wani ana gane da kyau ko to shine sai yake cewa ban iya bambanta wannan lafazin na kaza na wane ne ko na wane ne kamar adalci ne nasu na in za su ga hadisi sai sun gayi gawa suka rawaito shi kuma da wani lafazi suka rawaito shi kenan yana da tabbacin ne ga waɗanda ya rawaito hadisin wajensu amma lafazin ya manta na wane ne daga cikinsu ana gane da kyau ko wannan irin da yake da suna bayanin baya tasiri a wajen sanadin hadisi domin kuskuren a cikin matani ne yake za mu ga akwai ka'ida a gaba dangane da kuskure a matani da kuskure a sanadi na'am yace wala hadisa haza min hadisi haza qala suka ce qalat ummul mu'minina kinan su duka biyun da alqasim da ibrahim sun ce uwar mumunai ta ce ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hadi manzon Allah ya tura hadaya fa ana fataltu qala'idaha bi yadi sai ta ce ni na saka yagiyoyinsu da hannayena min ihnin daga al'ihin al'ihin ita ce asuf ana gan da kyau asuful masbur ita ce hwata wadda aka shi mai kun san ana yin saƙa ana yin yaggiya ta hwata kamar yadda ana yin yaggiya ta mai ta tsawo kamar yadda ana yin yaggiya ta zare na buhu to ita wannan yaggiya da take yi ta abin ga take yi ta jemammar hwata take yi ta ce min ihinin kana indana na saka wannan yagge ne da wata hwata da take a wajenmu sun asbaha fina halalan sannan sai manzo Allah ya waye gari a cikinmu yana halal ya ati ma ya ati rajul min ahlihi yana zoma abunda iyalin abunda mutum yake zoma iyalinsa ma'ana bai kaurace musu ba yana saduwa da su abinda wannan hadisin guda uku suke nuhi shine manzo Allah ya tura hadayarsa zuwa makka a lokacin aikin hajji shi yana a madina da ya tura hadayarsa sai ya kasance duk abin da yake halal a gare sa bai haramta a gare sa ba da a ce da ya tura hadayar shi ma ya tahi da da ya shiga ihrami akwai abubuwan da za su mi za su mi haramta a gare sa misalin jima'i misalin saduwa da iyali shine abin da Aisha take nuhi anan yana zoma iyali kamar yadda kowa yake zoma iyalinsa daga cikin mahzuratul ihram misali mi misali sanya turare yana mi yana sanya turarensa daga cikin mahzuratul ihram misali mi a aski da mi kuma to wannan shi baya shiga anan wannan hadisan guda uku a suna cikin mahzuratul ihram amma sai dai idan mutum ya tura hadayar wannan yana yana hawa a kansa ma'anar wannan shine wannan hadisan guda uku su ne dalilin maluman da suke inkarin fatawar da take cewa idan mutum ya yi niyyar layya to da watan zilhijja ya zo ya mi ya bar mi hidda aka yi da mi to wannan asali ma ba fatawa ba ce domin hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin muslim ya rawaito sa manzo Allah yake cewa idza dakhala shahru dhulhijja wa arada ahadukum an yudhhiya falyumtik an sha'rihi wa azfarihi duk wanda ya niyyar yin haji duk wanda ya niyyar yin layya kana da dai niyya ko da baka mi ba baka sau dabbar ba duk wanda yayi niyyar yin layya watan zulhijja kuma ya shiga to kada ya hudda aka yi da mi da gashi malamai suka ce gashi amun kowane irin gashi da na hamuta kenan sai kai ta hamami ko wannan shi yasa ake so kamin wannan kai kokari ka aske gashi hamutan ka dan shi matsala ne in yayi yawa da na gaba shi ma in yawa matsala ne da na kai duka ka a hudda haka ita ma aka yiwa ta kawahu da ta kawa duka ka a hudda ko bayan wannan akwai inda ke da horuta kuma akwai inda ke da aka yiwa wasu dai nasan suna daga diddige suna da aka yi ko wasu ga diddige suna da aka yi don da kaga mutum da hoso to wannan ita ce aka yi ho diddige duk wannan ba a hudda su to a takaice wannan hadisin karara ya nuna da watan zulhijja ya shiga kada ami kada a cire aka yi ko gashi sai an mi sai an yi layya hadisin kuma ingantacce ne to wasu malumai wanda daga cikin magabata akwai wanda hadisin bai isko musu ba akwai wanda hadisin ya isko musu amma shi suka ce hadisin an goge hukuncinsa don mi don ga wa'annan hadisan aisha ta ce manzon Allah ya tura hadaya ana gani da kyau ko wanda hadaya kuma kawo matsayin mi take layya bayan ya tura kuma ta ce duk abin da ya halatta a gare shi bai mi ba bai mi ba bai haramta a gare shi ba a zahiri suna da hujja ko ba su da hujja suna da hujja amma hadisi ne guda biyu ta karo da juna to a wannan lokacin jami'i ake yi aljamu aula min at-tarjih yana daga cikin kuma hanyoyi na hada hadisai guda biyu idan hadisi yazo za a duba wanne ne am wanne ne khas idan an samu am an samu khas to sai ai aiki da ka'ida usuliyya al-am yubna ala al-khas ko kuma a wata ibara al-am yukhassu bil khas wanda suka saurari daurar da muka yi a atawa ta منظومة القواعد الفقهية نا الإمام منظومة أصول الفقه وقواعده نا ابن عثيمين ذاكو جي قارن بياني أكن wannan قاعدة hadisin da yace kada a hudda akai fa khas ne hadisin da Aisha tace duk abin da yake haram a gare sa yami halal a gare sa bai haramta a gare shi ba shi menene am ne to kenan shi wannan amkin ba zai kore wancan khas ba domin wancan an kawo gaba ɗaya ne sai aka ce amma sai dai akwai abin da shi baya mi baya hudda kenan sa turare da jima'i da sauran duka yana mi yana yi amma shi bangaren akai wa da aka yi da da gashi baya mi baya huddawa kenan idan kwanaki guda goma farko na wannan watan na watan mai kamawa ya zo zaka ji su malamai suna yada wannan shubuhar to ku ji bayanin wannan shubuhar hadisi ne ingantacce kenan ba a hudda akai wa ba a hudda gashi idan ana da niyyar yin layya matukar watan mi ya kama watan mi zulhijja ya kusa kama kuma nan da kwana bakwai yana kamawa kinan tun yanzu masu niyya malam yace babul fi rukubil budni babi dangane da hawan hadaya ta taguwun ne albudni mun ce jam'i ne na budna ko shine jam'i ne na raƙumma wanda ake huddawa dan hadaya حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة من ذا الله ياغا وني متun yana jan taguwarsa yana jan wata taguwa fa qala sai ce irkabha hauta qala innaha badana sai ce ya rasulullah wannan ai taguwar ta hadaya ce qala sai ce irkabha waylak hauta kai canka fisali fisaniya au fisalisa manzo Allah ya faɗa mishi haka ne a na biyu ko na uku ma'ana hasa uku yana maimaita mata حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سألت جابر بن عبد الله الركوب الهدي ناتم بي جابر بن عبد الله دنجنة هوا هدايا فقال سيدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف ka hau wannan taguwar bil ma'arufi tare da kyautatawa ma'ana ba tare da ka tsananta mata ba idza uljita ilaiha ai idza turirta idan ka cilastu da ka hauta hatta taji da zahran har sai ka samu ta dabba wadda ba ita ba ɗan uwa abinda wannan hadisin guda biyu suke nunawa shine duk dabbar da aka hudda dan hadaya ko dabbar da aka hudda dan layya a sunna shine wannan dabbar ana mi ana kula da ita ana mi ana girmama ta ana gane da kyau ku kuma zan iya cewa mu a kasar hausa haka ne mu da mun taso a gida in aka ce wannan ragon nan layya ne to yaro ko hararen shi kake ma sai an harare ka ana gane da kyau ku balantana ma ka bige shi in ka bige shi kai ma zaka sha duka za a rike mishi wanka kai mu akwai lokacin da ma har shace shi ake yi daga baya ne muka ji ake cewa ba a mi ba a shacewa don kan gashi ya zube ko da abin da ya kama da haka to Allahu alam dai dangane da wannan matsalar to ana kula da ragon layya to wannan sunna ce idan an ce rago na layya ne a kula da shi to wannan yasa idan raƙumi ne za a yi balaguro da shi zuwa hajji don hadaya to ba su hawa ba a hau wannan raƙumman to shi ne sai manzon Allah ya ga wani mutum yana tahi zai tai hajji tare da raƙumi na hadaya sai manzon Allah ya ce kana tahiya ƙasa ka haushi manan sai ce ai ta hadaya ce shi yasa bana shi yasa ban so in hauta sai manzon Allah ya ce ba matsala ka hau dan me yasa manzon Allah ya ce ya hau dan ba ya da me wani shi yasa a hadisi nabi sai manzon Allah ya ce ka hau dabbar hadaya in ka samu wata sai ka sabga daga ita ka me ka hau me ka hawata ana ana nuna mana yadda Allah ya karamta dan adam walaqad karramna bani adam an girmama taguwar da aka ce Allah aka ba ita amma in ya kasance girmama ta zai iya jayo kai ka kaskanta kai mutum to dama Allah ya yi karrama ka akan ta to sai aka ce ka hauta ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam wannan dai hadisi dalili akan ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ko idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa inna ma'a al-usri yusra babun fil hadi idza atiba qabla an yablugha babu mai bayani dangane da hadaya idza atiba idan tagaji shine ma'anar atiba tagaji ta kasa tahiya qabla an yablugha kamin akai inda za a yanke ta ma'ana kamin a kai makka an shayo raƙumma za a je da su makka don hadaya sai wasu daga cikin raƙumman suka kasa tahiya to ai kuma kasar raƙumi bai ɗaukowa ko inda irin lokacin mu ne da akwai talan to ko wannan ma lokacin a ce ka sa raƙumi daga nan nyamai zuwa maraɗi kuɗin da za ka kashewa ai masu yawa ne ko to wannan shine kenan to idan ya kasa tahiya taguwar ta kasa tahiya ya za a yi mata حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه الناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي يتي من ظن الله يا توراشي تارد هدايا فقال سيتي إن عطب منها شيء فانحره idan ɗaya daga cikin raƙumman nan ya kasa wani daga cikinsu ya kasa tahiya fan har to ka soke sa summa masbar na'lahu fi damihi sannan sai ka tsoma takalminsa ai mun ce hadaya ana ɗallahu takalmi guda biyu tare da ita ko sai ka tsoma takalmin shi ana gani da kyau ko a cikin jini summa khalli bainahu wa bainan nas sai ka bar ma mutane shi ka tahiyarka ana gane da kyau ko mu ƙara gaba sai mu zo mu fassara حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي من ظن الله يا تورواني الأسلمي وبعث معه بثمان عشرة بدنا سيطورة تاردشي تاغوة قداغو مشاتكوس فقال تيتي أرأيت إن أزحف علي تيتي يا رسول الله إذن وتدق تكرا أمنا إن أزحف علي منها شيء idan wasu daga cikin raƙuman nan ko wata daga ciki ta kasa tahiya ya zan yi da ita qala sai manzo Allah ce tanharuha ka soke ta ka yanke ta thumma tasbughu na'laha fi damiha sannan ka tsoma takalminta a cikin jini thumma dribha ala safhatiha sannan sai ka aza buga miki da suna fadribha ai fada shine an shine shine ma'anar fadribha anan bayan nuhin ka buga ba ka aza takalmin ala safhatiha akan kumcinta wala ta'kul minha anta kai kada ka ci daga wannan taguwar wala ahadun min ashabika da kuma ko ɗai daga cikin wanda kuke tare da su kan wanda ya ci daga wannan taguwar da aka soke au qala ko kuma yace min ahli rufqatika daga cikin ɗan rakiyarka qala abu daud alladhi tafarrada bihi min hadha alhadith qawluhu abunda yake banta da shi a wannan hadisin shine fadin sa wala ta'kul minha anta wala ahadun min rufqatika وقال في حديث عبد الوارث ثم جعله على صفحتها kenan shi maimakon da'ahu idribha shi kuma ij'alhu kun gani ko ar-riwaya tufassiru ba'daha ba'da kenan shi ij'alhu ka sanya shi ka dora shi maimakon idribha makana idribha qala abu dawud sami'tu aba salama yaqulu idza aqamta al-isnada naji abu salama yana cewa idza aqamta al-isnada idan har ka tsayar da isnadi wal ma'ana da ma'ana idan ka tsayar da isnadi isnadi ya inganta wal ma'ana kafaka to ma'ana ta ishe ka abin da yake nufi shine kun san hadisi yana da bangare guda biyu akwai almatnu akwai mi al-isnad almatnu shine gundarin hadisin yanzu an abi hafsin an abi hafsin umar ibn al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa al-isnad innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa wannan maganar ta qala rasulullah ita ce mi al-matnu ita ce gundarin hadisin maganar hadisin abin da yazo can haddasana wani an kaza haddasana wani an kaza shine mi shine shine sanad sanadul hadith ana gane da ke ko to suka ce ƙa'ida shi ne wajen malaman hadisi suke cewa yugtafaru fil matni ma la yugtafaru fil isnadi ana yahewa kuskuren da za a samu a matani amma a wajen sanadi ba a yahewa idan aka samu kuskure a cikin sanadin hadisi wannan shi zai taba ingancin hadisin ne amma idan aka samu kuskure a cikin matanin hadisin in dai isnadin ya inganta to wannan kuskuren da za a samu a cikin matani ba zai mi ba ba zai hana karɓo mi ba hadisin ba ba san ko kuna gane da kyau ba wannan shi ake ce ma ar-riwayatu bil ma'ana kai rawaito hadisi ingantacce da ma'anan matanin ana gane da kyau ko misali hadisin innamal a'malu binniyati sai kamanta lafazin yadda yake ai hadisin ya inganta ko kana aika ce to manzon Allah ya ce al'amalu bin niyyati ko al'amalu bin niyyati kaga baka ga lafazin yadda mi ba yake amma ma'anar ɗaya ce ko ba ɗaya bace ɗaya ce shine ar-riwayatu bil ma'ana tana da sharadi sharadi na farko shine hadisin da zaka rawaito da ma'ana ya kasance ya inganta sharadi na biyu ya kasance kuma ka haddace hadisin sai dai me kai mantawa ne kai sharadi na uku shine an takuna aliman bi qawaidi al-arabiyya ya kasance ka san ka'idodi na larabci in kace al-amalu bin niyyati larabcin yayi ana ganin da kyau sai dai lafazin ne ba haka yazo ba ana ganin da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam ina tsammanin lokaci ya ce ko kenan nan ya kamata mu dakata don karatun da ake bayan sallar isha'i inda muka samu daidai allah maɗukin sarki ya ba mu lada kuskure kuma allah ya gafarta muna muna sanarwar littafai littafi na karin magana an samu sabin bugu kun san kwanaki mutane su ta tambaya to ya ƙare ne amma mun samu sabin bugu masu yawa yau manta ne ban zo da su ba amma gobe da yardan Allah za a zo da su kenan wanda suke bukata gobe za su iya samun su da yardan Allah sai su zo a cikin shiri kenan subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah sai bayan sallah sai mu dora kenan kira sallah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر